أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الكاتم الناصر الحق الحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بدك رحمنا للناس من أخبارك عن الأمراض المحمدية da muka saba gabatar da shi ko wannan wata ne albarka shi ji ba Allah subhanahu wata'ala yau da mun wara daga muka tsaya cikin bayani shashin khususiyya na ma'aiki alaihi salatu wassalam kafin mu je mana magana yau ina kasali sallallahu alaihi wa sallam min al-fada'i wal karamati wato cikin abin da manzon Allah ya ke kanta lallai iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne Allah masa wannan kususiya kamar yadda muke bayanin kususiya in aka ce shi kususiya shine abin da iya sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine wato Allah ya masa wato wannan abu wato wani manzon Allah bai da wannan abu sallallahu alaihi wasallam اختص صلى الله عليه وسلم بأنه أول الأنبياء خلقا فإن الله الله باب الخصوصية سوى دين فرقم النباوة برن حليفة معنى أسكن النباوة الله يفار حليفة من ذن الله صلى الله عليه وسلم يوجد سوى النباوة سرقا من ذن الله هو الدنيا سيدة تفضو يقول نسيب ذن الله صلى الله عليه وسلم يدعو أن الشيء شين محمود يكاوي يدعو سيدي وكاتب تلك الرسل كتما مقدما Allah shi ne kadman wurin aikowa ba na shi ne katibun nabiyina amma mukaddaman wurin halitta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato shi ne ga bakin annabawa alaihi salatu wassalam shi ne hikmat sallallahu alaihi wasallama bi annahu awwal nabiyina kalkan shi ne farkon annabawa wurin halitta wa annahu kana nabiyyan wa adamu bayna ruhi wal jasadi kuma manzon Allah Allah ya ba shi annabta tun annabi Adamu yana tsakanin wato ruhi da gangan jiki wato shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabta saba'in da sauran annabawa ne su sauran annabawa ta tun shekara arba'in ake ayyana su a annabawa amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan tambaye shi ya rasulullahi mata kun da niyyan da kuma kasance annabi kala kuntu nabiyyan wa adam bainal ma'i wa tayyi ni an wato na kasance annabi ne tun annabi adam yana tsakanin wato ruwa da raka tun da wannan hadisi rawahu turmizi imam turmizi ne ya rubuta وأنه صلى الله عليه وسلم أول من كتب عليه الكتاب أن الله صلى الله عليه وسلم شيء فرق وأن أكفار كفر القول أبو نسى أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنه ومن نوح أشعر في يعيد من فشاء القول يقول أن بابا sai Allah ba ka wa manzo Allah sai Allah ya ce wani ka daga gare ka ya Rasulullah sa'annan wa min nuhin da annabi nuh me yasa ka ba ka wa annabi nuh bayan manzo Allah saboda annabi nuh shine awwalun mursalin shine farkon manzali shi annabi adamu wato shi annabi ne annabi ne kuma shi ne farko wanda Allah ba mu gurbin zuwa ga ruwan kasa shi ne ake ce masa abu rusuli baban manzali kenan to sai Allah ya ce wannan ka daga gare ka ya rasulullah sai Allah ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dalili wannan ka daga gare ka sai Allah ya ce wannan nuni sai kuma Allah ya kawo annabawa wa annahu awwalu man qala bala yawma alastu bi rabbikum manzon Allah ranan alastu bi rabbikum din nan manzon Allah shine awwalu man qala bala manzo Allah shi ne fara cewa fada shi yasa wani sabi ya tambaye manzo Allah ya Rasulullahi ya kai ne na karshen annabawa kuma kai ne gaba da annabawa sai manzo Allah ba shi amsa da cewa ai lokacin da Allah ya ce a rabbi rabbikum manzo Allah ya ce kuntu awwal man qala bala ni na fara cewa bala a wannan lokacin sau sauran annabawa su bi bayan manzo Allah suna cewa bala bala bala wa anna adama wa jami'al makhluqat kulluhu ya'dilihi kuma cewa annabi adamu alaihi salatu wassalam وجميع المخلوقات بصورا ذكر عن الهلسة كل قول أجل أن هلسته دومين من ذن الله صلى الله عليه وسلم أبين الله يجي فلا كنا وأبين من ذن الله يجي فلا أن سامد الدنيا كما دومين من ذن الله أبين أن سامد لاهرة دومين من ذن الله an samar da wuta da aljanna duk abin da kaga Allah ya samar da shi a duniyar nan to an samar da shi ne domin manzon Allah shi yasa Allah ke cewa annabi Adam walau lahu ma kalakuka da ba din annabi Muhammadu ba kai ma da ban halice ka ba wala khalaqtu jannatan da ban halice aljanna ba wala khalaqtu naran wala wala wala haka Allah ya jerowa da bari manzo Allah ba da bani kaza ba da bani kaza ba sai kashi ma Allah ke wa inna ma khalaqtu dunya yu'arrifannakum manzilata Muhammadin indi na halici duniya ne domin in nuna musu matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a gurina to shi ne wa anna adama wa jami'al makhluqati kulli uli ajlihi annabi adam wa sauran halittu duk an halitta su ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa inna min judika dunya wa daraka wa min ulumika ilmul lawhi wal kalbi ya rasulullah wa anna Allah ta'ala kataba ismahu sharif ala al-arshi Allah ya rubuta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin makinjaman al'arshi shine aka ce lamma khalaqa Allahu al-arshi lokacin da Allah ya halitta al'arshi sai Allah ya wa kana arshuhu ala al-nabi al'arshi nan da yana kan ruwa ne to fadda ba sai wannan al'arshin nan yana rawawa yana tsiga faka kaba alaihi la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ya rubuta wannan al'arshin la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah faka kana tun daga yanda aka rubuta masa sunan manzon Allah shikenan sai wannan al'arshin ya samu zuwa ya zauna وشيني وأن الله تعالى كتب اسمه الشهيد على العرش ألا يارو جسونا من ذا ألا غدو كثيئة عن العرش وعلى كل سماع كل سماء ألا يارو جسونا من ذا ألا وعلى الجنان حكى الجنة ما تقول لك لذا لا تجسونا من ذا ألا صلى الله عليه وسلم أربوته شيني شو كيف من تزين في الجنان بنور محمد الجنة تاي أدودة أتكم من ذا ألا صلى الله عليه وسلم سبيل مكتوب على أبواب الجنة محمد رسول الله ko ba aljanna Muhammadu Rasulullahi ne maktubu ala awrati ashjar aljanna Muhammadu Rasulullah ƴaƴan ganyen ya to bishe gidan aljanna Muhammadu Rasulullahi ne hurul ini shi ma goshin su komai na gidan aljanna ne kuka to da bayyana su gidan gidan Muhammadu aljanna ta yi ado ne wato da hajjan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya wa anna Allah ta'ala akada al-mithaqa 'ala an-nabiyina adama faman ba'dahu an yu'minu bihi wa yansuruhu sa'annan daga cikin abin da Allah ya bada shi na kususiyya wa manzon Allah shi kaɗansa Allah ya ɗauki alƙawari wa annabawa lokacin da Allah ya halicci awamun nabiyyi na min nurihi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya halicci wa ruhin annabawa daga ruhin manzon Allah sai Allah ya kawo hasken ruhin manzon Allah ya mamaye su qalu ya rabbana man kashina ruhu hadi sai Allah ya ba wa wannan annabawa suka yi gurbi wato alamu gari ya rabbana ya ubangiji mu ban gashi na nuru buhari hassan wane ne wannan ya lullube mu قال الله هذا نور محمد الله يسمى wannan shine hasken manzon Allah in amantu bihi ja'altukum anbiya'a idan kun yi imani da shi dan ku zama annabawa qalu amanna bihi wa bi nubuwwatihi kun yi imani da shi kuma mun yi imani da annabtarsa to shine alƙawarin da Allah ya dauka wa idan daga Allah min zakan nabiyina la a'idukum bi kitabin hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum لتؤمنن به ولتنصرنه قال آخرت ما قصتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وشين الله حجونا نقولي شنو كان النبي عليه ومن بعده ده أنا بعد الزبايزة أرضوا عشان النبي عيسى عليه الصلاة والسلام menene alkawarin an yi uminu bihi wa yansuruhu da fi imani da manzon Allah kuma za ku taimaki manzon Allah ma'ana kamar da manzon Allah ke faɗa cikin hadisi da a ce na zo a zamanin Musa dan Imrana da babu abin da zai wadatar da shi ba sai ya bi ma'ana sai ya ake annabta sanar da shi da umarsa suka tafi ne nan sallallahu alaihi wasallama wa annahu waqa at-tafsir bihi fil kutub as-saliba kuma zan Allah daga cikin khususiyarsa Allah yayi bishara da manzon Allah a cikin littafa talibai in an ce al-kutub as-saliba sun ne al-kutub as-sanawiyya al-munazzala ala anbiya illahi littattafan da aka saukar da su an ce kwaya ɗari da hudu ne akwai guda sittin an bawa annabi shi sunan annabi adam na ƙarshe wato shi ne sittuna kenan an ba shi guda sittin sannan an ba da talatin wa annabi ibrahim shi ne sufi ibrahim kenan an ba wa annabi musa goma shi ne sufi ibrahim musa sannan ga taura ga injila ga zabura to wa'annan alkutubu salifatun nan ba wani littafin da ke ɗauko bisharar zuwa manzon Allah ba kowane littafi yakan yi bishara cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan yana zuwa kuma in ya zo dole a imani da shi ya gaba hadikar su wa tasmu bika ayyahu bada ha ayyahu ma madat fatratun min ar-rusul illa bashara qawma hadikal anbiya ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa annahu lam yaka fi nafsihi min ladun adam sifahu kuma dai a cikin nasaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne Allah wata wannan tun daga kan annabi Adam babu wani abin da ya shafi wato nasaban sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi kazanta da daular jahiliya sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Bayhaqi imam al-Bayhaqi shi ya rawaito wannan wa ghayruhu da makamantansa wa annahu nukitat al-asnam bi mawlidihi sallallahu alaihi wasallam kuma cewa an sifar da gumaka a yi wa sayyidina Rasulullahi a duk annabi yana cikin ka'aba kawai yana ganin gumaka suna rawa suna faruwa sai san tabbatar cewa wata akwai abu mai girma ne faru a cikin gari وأنه ولد مقتولا مقطوع السورة كما لعل شيء كأين أكا يجيشي مقتولا لكاتيا مقطوع السورة هنا ليكتب فيه صلى الله عليه وسلم kamar yadda malaman tarihi ke faɗa in gozo na wasu samu wani aiki ne akan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zo a wanke ba su wanke manzon Allah ba ya zo a tsaftace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da yakkakkiyar tibi ya zo da kaciya ya zo da kwalli ya zo da shafaffen mai sallallahu alaihi wasallama babu wani aiki da suke a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahu kharaja nazifan ma bihi qadaru sa'annan manzon Allah ya fito a tsaftace babu wani kazanta ko dauka a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan dukkan wa'idan yana nuna maka cewa manzo Allah sallama yanda Allah ya halicce shi durran gini durran zane babu wani daudan da ya rafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama shi masuni ne shi yasa kace manzo Allah tun a kurta irin shekaru na kurta na manzo Allah balan ya sharaf kamra bai taɓa jarraba ma shan giya ba walan ya jiki sanani bai taɓa gwada sulku yawo gunki ba sallallahu alaihi wasallam وأنه وقع على الأرض ساجدا رافعا إصبعيه كالمتضرع المبتلي كان من الله صلى الله عليه وسلم أنه وقع على الأرض ساجدا من زن ألا يا بابو أدورا أتاينا من سجدا صلى الله عليه وسلم wanda ba taɓa samun abu kai wanda aka kawo shi duniya na sujjada ba wanda zaman na na amina ta ce haske ne kawai ya cika gabanta kawai da wannan haske ne wani da kawai da gaban da Allah sallallahu alaihi wasallama ya faru a gabanta bayan yayi wannan sujjadan rafi'an isba'aihi ya ɗago kayi ce na ɗaga ya tsanta sallallahu alaihi wa sallama kan mutajarrihil mubtahili dan amina da ta kure wa manzon Allah kallo a wannan lokacin tace in ka ganshi da ka ce wani almutajarrihi wani bawa ne mai tsantsantar da kansa almutajarrihi mai kuka zuwa ga ubangiji sa sallallahu alaihi wa sallama rabi arra'u wa fi dhalika raqu ila kulli sudatin imawi imam bukari yake cewa wannan ɗaga kayin da manzon Allah ya yi nan bayan ya yi wannan sujjadan yace ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah na ce da babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama rawahu abu nu'aym abu nu'aym shi ya rawaito wannan hadisi a cikin wannan littafin mai suna al-Ilya wa annahu ra'at ummuhu inda wiladatihi nuran kharaja minha adaa lahu qusur ash-shami wa annahu cewa manzon Allah ra'at ummuhu hina inda wiladati ina na amina lokacin da ta yi manzan Allah ta ga nuran tsare da minha wani haske ya fito daga cikinta nuran tsare da minha ka duba cikin irin wannan hadisi nuran tsare da minha wani haske ya fito daga nana amina kaga ke manzan Allah gullarin haske ne mai fito sallallahu alaihi wasallama wanda wannan hasken ada ala uku shani ya haskaka katangan shan baki daya sallallahu alaihi wasallama سلام على سر الوجود ورمزه فلله ما اعلى واغلى واظهر صلى الله عليه وسلم ارجو ذلك ولا يقدمنا في الديوان وان معبه صلى الله عليه وسلم كان يتهرب بتخليص الملائكه في واشم في المنزل الله لاكا كاش wannan wato harisun nan da muka karanta a karatun mu na can baya lokacin haihuwar sai na rasulullahi alhariyatul bayya da aka saka manzon Allah a cikin nan wanda ta ta'arrafu bi tahriqil malaika tana motsawa ne wato da motsawan mala'iku ana ganin mala'iku suna motsa wato wannan shimfiɗa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da karbu ibnu sufyan fil kasai ibnu sufyan shi ambaci wannan magana na motsa wato shimfiɗan sayyidina rasulullahi nan in yana kwance wato a haukacin sa wato yana kwance wato a saman goyo fil kasai a cikin wannan littafin nan mai suna al kasai wa annal samara kana yu'addibuhu huwa fi ma'dihi kuma cewa wata yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na cikin mangoyensa wa yamilu haythu ashara ilayhi kuma wata yana motsawa duk inda ma'aiki ya nuna da hannunsa to sai aga wannan watan yana bin ma'aiki alaihi salatu wassalam yadda wannan watan ya juya haka da ga wato manzon Allah yana nuna masa hannu aka ce da aka tambayi manzon Allah bayan ma'aiki ya kima alaihi salatu yake wannan watan ina magana da ni wato ina magana da shi ne yana magana da ni ya kasance wannan watan yana rarra shi na ne gaba rubuta shi na iya nisa wa annahu sallallahu alaihi wa sallama wato takallama fil ba'd wanda Allah ya yi magana a cikin tsumman goyi kamar yadda annabi Isa wai kalimun nasa fil ba'd wa kahalan yana magana a tsumman goyi domin Allah shi ma yana magana a tsumman goyi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama وأنه زللته الجمامة في الحر وتأنم وتوكل جدي ينعي إنوى ومن الله صلى الله عليه وسلم في الحر أذاتي wani ruwayan ma da na naka iya tarawai ko lokacin da suka dawo tare da bawan kamar tara daga gurin kasuwanci cewa sai mala'iku ne suke yin inuwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ciki to a ce kaga mai inkarin cewa jirgi ne ba ta yi inuwa musulmi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kare ta hadisin manzon Allah ne hukumar da da masa mashi wannan na da yawa ba wai ma gallan an a wannan ba a wannan gaban mai ya kare da hadisin manzon Allah wannan ai hadisi ne da bada jirgi da na inuwa manzon Allah ya kare da hadisin ya karyata ya ce ma an ce raudar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da take ruwan kasa ta fi al'arshin Allah girma ya ce a a ina al'arshin Allah ya garo da manzon Allah to ai abu in dai halittar manzon Allah ne a in dai halittar Allah ne to bai kai manzon Allah wannan abu ita karan kanta al'arshi in ya jinta ai an halitta ne daga hasken manzon Allah kursiyu an halitta ne daga hasken manzon Allah lawul mahfuz an halitta ne daga hasken manzon Allah كلام المأمور أن أهل السجن تؤدي لك جني أنا من الله والمؤمنون به تؤدي لك جني أهل السجن لك عشان من الله صلى الله عليه وسلم فقوم حديث لما لذات بيكم بهم أن الله كيسوا أخبرني أن أول شيء تركه الله يا محمد كبان الأبار الفرق أجل أن لا يحرك يا رسول الله تنبيه لذات عبد الله يوم الزالة كيسوا بأبي أنت أمي يا رسول الله أخبرني أن أول شيء تركه الله يا رسول الله فانسر لك بابانا لأمانا كبان الأبار الفرق أجل أن لا يحرك فدل بماذا أول شيء خلقه الله قبل الأشياء نور نبيك يا جابر فرما من الله فار عليك لكن الله يعني تقومي لقومي إن الله يا عليك أسكن النبي يا جابر daga wannan hasken ne Allah ya raba wannan hasken gida hudu aka halitti sammai aka halitti kasai aka halitti koguna aka ƙara rabawa gida hudu aka halitti duk abin da ka gani yayi tafarru'i ne la bazrati hadal gawri insanu wulkala duk abin da ka gani to farkon ne daga manzon Allah huwa kullu min kullu manzon Allah komai daga gare shi sallallahu alaihi wasallam to sai kaga ya tsara cikin nurani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ni abun mamaki kan da kike ke kai inuwa wa manzon Allah bayan kwanaki mun jawo hadisin da yake cewa innal malaikata la tadna'u ajli hadiha bi ilmi malaiku suna sanya fiffiken su wani neman ilimi yana kadawa in har malaika ne sanya fiffiken su wani neman ilimi yana kadawa ina kuma ga ake jiddiya ima manzon Allah to ba girki ce ba ba kuma suna inuwa ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko hujjabul amlaku in ne utubiya yake malaiku su ne hujjabu na manzon Allah ma'ana su ne rage zagin manzon Allah su ne fadawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne zallaratul ganana fil hari wato girki ce yayi inuwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil hari wato a cikin zafin rana wa annahu ma'ala ilayhi kayfu shajarati tubika ilaihi kuma cewa inuwar bishiya ya karkato zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da aka rigayi manzon Allah zuwa ga wannan inuwar bishiya kamar yadda ya tabbata lokacin da nake da gona gurin na nadi bin Saudiya yara ɗan uwansu suna kiwo suka rigayi manzon Allah zuwa ga bakin inuwa amma daga manzon Allah ya zo cikin wannan inuwa sai a ga wannan bishiyar da reshen ta karkato ta zo tana inuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama aka ce ko kuma suke suna tsinkan abincin da za su ci wato suna tsinkan dabino ko suna tsinkan ilimi ko ruwa in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin kuma sai a ga dukkan ta sun fiye da kanka manzon Allah ya tafiya da anansa ma'ana manzon Allah ba ya yi ba ba Allah baya so annabi sai ya hana bai so annabi sai ya rubuta zuwa ga dukkan yana sai ba ba shi ne da kanka za ka ko manzon Allah ya tsaka sallallahu alaihi wasallam wa annahu shukka fadru sharif sallallahu alaihi wasallam ashabi bin manzon Allah wa da babu wani annabi da aka kare bin jinsa banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahu ghasaqu jibril inda ibtida'i wa'i talata da hadis kuma sa'an jibril ya ka manzon Allah a cikin cikin sa asu uku ma'ana lokacin da aka kawo wahayi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa anna Allah ta'ala zakarahu fil qur'ani udwan udwan kuma Allah ya ambaci manzon Allah a cikin alqur'ani gaba gaba sai zan na aisha ce ku duba alqur'ani ku kuna so ku ci bayanin manzon Allah to ku koma zuwa ga alqur'ani an za ka yadda Allah yake maka bayanin ladabi yake maka bayanin manzon Allah daki daki udwan udwan kaji Allah ba zakara qalbahu bi qawli kaji Allah yana ambatan zuciyar manzon Allah na cewa ma kadaba alqur'anu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara zuciyar manzon Allah bai karyata abin da ya gani ba shine ma kadaba alqur'anu ma ra'a وقوله قد الله أنا قال بأن نزول كما زال الله أنا سوى نزل به الروح الأمين على قلبك روح الأمين بشيء تقد القرآن إن على قلبك يا رسول الله فزوج يلك تقد أن القرآن يا مزال الله صلى الله عليه وسلم قد الله هنا يبن حرشا من زم الله وما يجب عن الهوى من زم الله بايا فرشي كما سري صلى الله عليه وسلم وذلك الله أنا قال وبياني أكن حرشا من زم الله فإننا يسرناه بلسانك يا رسول الله من سوقت دوانا القرآن واتو من سوقت يجد حرشا يا رسول الله وبصره قد الله هنا يا بنغني من زن الله ما زاد البصر وما أدى يا رسول الله واتو إذا من زن الله ما زاد بكوك بو ما أدى كما بيجي أدى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولكن قد أن أنا بيان تلك من أن لا تنرى تقلب وجهك في السماء ألا نولينك قبلة ترضاها يا رسول الله lokacin da aka yi tahwilul qibla ne wannan ayan da muka ma'ana lokacin da aka yi tahwilul qibla ne baitul masjidi ila al-ka'ba al-ka'ba al-musharrafa to sai lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan kai mutarin samaniya manzo Allah yana kalle kalle sallallahu alaihi wasallam ya daga kansa shine take wa'ayi ya sauka Allah ya ce manzon Allah kad nara taqabbuga wajhika ya rasulullah hakika mun ga jujjuya wa fiskan ka a sararin samaniya ya rasulullah wa sabida haka fadar wani yannaka qiblatan sarda'a ya rasulullah damu yassare maka damu duk an maka irin alƙiblan da kai da ka kake so ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa yadhu wa mutawaka Allah yana yaban hannun manzon Allah da wuyan manzon Allah Allah na ce maka wala taj'al yadaka mamlulatan ila ulkika kar ka sanya hannunka ta zama wato tana daure zuwa ga wuyan ya Rasulullah wato Allah na ishara zuwa ga manzon Allah wato kyauta irin na manzon Allah shine lokacin da manzon Allah na cikin kyauta wani ya zo kyauta ya kare manzon Allah ke kaje karanta zan biya sai na wani ke ce manzon Allah ya Rasulullahi kar ka tsananta wa kanka Allah ne tsananta maka ya Rasulullah manzon Allah ya shure ba sai na Umar amsa ba haka sai can wani sahabi da yake daga cikin annabawa sai ce ya Rasulullahi an fi wala taksha min bil arshi qilala ya Rasulullahi ka tafiyarwa kar ka bi tsoron koro daga gurin ubangijinka haka sai fatabassara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi murmushi lokacin da wannan sahabin ya mana yaka wa qali bi hadha bi fa'ila wannan abu ce صلى الله عليه وسلم وذكره وقدره أتي الله هنا بيان بيان من ذن الله كيف يتم من ذن الله الله نكيوا ألم نشرح لك صدرك يا رسول الله ودعنا عنك وزرك التي أنقذ ظهرك ألم نشرح وأنا الاستفهام من أنا جمزة أقول ما لما عربية الاستفهام الكبير وتتنبأ لي لتبتر وابا نبو بنتوبة ألم نشرح لك صدرك حقيقة يا رسول الله من ياي مكتوب وذلك يا أمير المساجين وقاتل أنا يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وألف كتب من لساني أما شيء ماذا ألا ألا أنا بعد تفتيني ما ألم نشرح لك صدرك يا رسول الله وودعنا أنك وزرك من صوتي مك دول نوي الذي أنقذ ظهرك يا رسول الله واللي نوي يا بايك wannan wuce sun ba wai na laifi ne a ake nufi ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masumi ne da Allah ke faɗa wa cikin suratul fatih inna badana laka fathan mubinan ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا أكثر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك فهو ألا نفهم الذي أكثر إليه بني آآ Allah na kaddarawa ne a ce manzon Allah ya yi laifi a gaba ko ne zai yi laifi a baya an gafarta ban da kana ma bai yi ba sallallahu alaihi wasallam wa ya ga tawaba mustaqiman wa yansuraka Allah nasran azizan ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa annahu istaka ismahu min ismillahi al-mahmud kuma cewa shi manzon Allah shi kadai ne Allah ya tsabo masa suna daga cikin sunansa sai sai kada sunan manzon Allah da kaga tana da abun mamaki sallallahu alaihi wasallam saboda duk sunayen annabawa da ka samu tana cike da huruful illa ba wani sunan da da ka samu babu wawu babu alifun babu yawun a cikin da huruful illa abinda malamana su ke kama huruful lafi ko huruful illa amma manzo Allah shi sunan sa babu wannan hurufin sallah sallallahu alaihi wa sallama ita da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ahmadu ya baka shine ahmadul hanidi ne rabbil alamin rabbi godiyan masu godiya wa ubangijin talibai idan ka ɗauki aminin ya baka ismul fa'il alawzul fa'il aminin ma'ana ne yawan godiya sallallahu alaihi wasallam in ka ɗauki muhammad ya baka wato abun godiya ismul maqul in ka ɗauki maqul shi ma baka ismul maqul abun godiya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam shakka lahu bi ismihi li yujillahu fa dhul arshi maqul ma hadha muhammad wa annahu sunni ahmad wa lam yusamma bihi ahad qablahu fa ataba samun wani mai suna akwai kafin manzon Allah ba akan manzon Allah aka fara samun suna akwai saboda ita karantar da sunan ma Allah yana ba ta wikaya Allah yana ba ta sunna kar ma a samu wani mai sunan da ya taɓa wani bada kala a can gaba a ce gashi an zo an sa manzo Allah irin wannan sunan sai Allah ma bai yi ilhama wa wani ya sa wannan sunan da yana ga zuban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahu sallallahu alaihi wasallam yabitu shari'an wa yasbi'u qa'iman yutimu rabbahu wa yusihi sallallahu alaihi wasallam daga cikin kususiyar manzan Allah kana yazidu ja'iat manzan Allah yana kwana cikin yunwa amma wai biyu da'iman annabi yana wayan gari Allah ya cika masa cikin sa sai za lokacin da malaki yake sauhul misali da saboda yadda karamin abin ke son sai fayin manzan Allah sun ga manzan Allah na sauhul misali ma'ana sauhul misali in ya dauki azumi yamma sai ba zai jawo ba sai zarce gari ya waye asuba ya tsara kuma ya haka ba za a zai jawo ba na uku da yi sahabbai suka zo suka gara bai wannan azumin sahabbai suka fikkata manzo Allah ya ce abai ana lastu ka hayatuku ni fa ba irin ku bane ji manzo Allah wani riwayan hadisin ma ana lastu ka mithlukum wani riwayan ana lastu ala hayatukum manzo Allah ya ce ni fa ba irin ku bane inni ajitu inda rabbi ni fa ina kwana ne a gurin ubangiji na fa yashimu ni ubangiji na shi yake ciyar da ni wai tsiri shi yake shayar da ni to ka duk wani abin mamaki ga shi yanzu Allah cikin garin Madina yake kwana tare da sahabbai amma ya ce in ni azizu ni fa ina kwana ne sai kawo filin ma da shi ga fili guda ne ba ma ba da yace ya kwana daya a'a ya kare ba kenan azizu ina kwana ne a shi yau da gobe kullum manzon Allah a gurin Allah yake kawai manzon Allah kan gaji ke zai yake tare da sahabbai sai za ka ce wata rana sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zo manzon Allah ya yi irin tajalli na buwaya irin nasa aka ce ga manzon Allah yana zaune tare da shi da matarsa a cikin gida ana tari gashi nan kuma sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa ana tari a majalisa gashi nan kuma a cikin yaki sallallahu alaihi wasallam to wanne ne ba annabi ba wanne ne ba shi ba sallallahu alaihi wasallam in buwai na manzon Allah to in ni a bibi da rabbi ina kwana a gurin ubangiji na ne fa in shi mun yi ke ce gani wai ni yi ke shahada ni sallallahu alaihi wasallama wa annahu kana yara man kalfahu كما يرى من أمامه من الله صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه ينا ganin wanda yake bayansa kama yara man amamahu kamar yadda yake ganin wanda yake gabansa ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wadatu gaban waiwaye daman da kai waiwaye ne dan ka ga abin da ke bayanka to shi manzon Allah baya waiwayawa wa idan zafata istafata jami'an manzon Allah in zai waiwaya yakan waiwaya ne baki daya baya waiwayawa da wuyan sallallahu alaihi wasallama wajen zafata shi tabbat da ni an sallallahu alaihi wasallam kuma ba wai kafiya bane dan ga abin da ke bayan sa sai za ana sallar sahabbai manzon Allah yake la yaqfa alayya ruku'ukum wa la sujudukum manzon Allah yake shin kuna ganin alqiblan ku daga nan manzon Allah na tafai sahabbai ba na kuna ganin kaba kenan suka ce a'a manzon Allah yake to wallahi tallahi gaban ku da bayan ku ba abin da yake kuya mun babu abin da yake kuya mun na ruku'i ku kuma shigaran ku ji manzon Allah kuma yana gare ga jagoran sallah ba tare da ya waiwaya ba sallallahu alaihi wasallam وأنه كان يرى في الليل في السنة أن ألا إلى جميع سندر سندوه النبي صلى الله عليه وسلم كما يرى في النهار والتوق فمن أن ألا يجد لغة ترانا ذا حسنا وعقب أن ألا إذا النبي صلى الله عليه وسلم baya bukatan hasken wata kamar yadda da rana baya bukatan hasken rana domin nuri ne nuri nuri ta farra'a dama ai an samu hasken rana ne da hasken wata daga hasken manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wannan kenan wa anna riqahu kana ya'budu fil ma'i malihi wa do yawun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ri kana ya'budu fil ma'i malihi wa do yana yin dadi a cikin ruwa wanda yake ruwa ne jiri aka ce maki alaihi salatu wassalam ya taba yin doki a cikin wani rijiya aka ce wannan rijiyar a Madina ba a taɓa samun rijiya mai zaƙi da ƙanshi kamar wannan ruwan rijiyar da ba a doki a cikin ba aka ce shine mutum na mutum kazzabi wanda yake da hawan annabta yake to shi ma bane zai yi ya ga mana iya yi kamar yadda dama an yi wa'ayi manzon Allah shi ma yakan ce an masa wa'ayi an san karo manzon Allah rasulun fihi shi ma yace an zauka maka rasulun fihi ce daga dare addinu madilu ma adraka madilu dan bugu nabilu wa badnuhu kaza dai samu ba baza to haka shi yake mutum na mutum kazzabi to an zauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya yi wannan dokin ayi da dokin shi ma dai zai yi yana yin wannan domin aka ce rijiyar akwai ruwa a cikin ta wurin cikin ta masu yadda ne aka ce ruwa da ƙarfi ruwa a wannan rijiyar ba mu shi da mutum gazzali kenan wa anna shikahu kana yajzir rabi'a kuma ya manzon Allah yana wadatar da yaran da ake shayarwa aka ce sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan kawo masa yara jarirai manzon Allah ya saka harshensa a cikin bakinsu a cikin kwat kwat alamu suna kan wato ruwa daga bakin manzon Allah yasa lokacin da Hassan wal Hussein suke kanana aka je aka kawo su gurin manzon Allah shi ne a gurin manzon Allah sun wadatu gaba da shan nonon na aka kashe su a saboda manzon Allah kullum suna gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma aka kawo musu jariran da ke da su a cikin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana musu wato wato yana ba su harshen sa sallallahu alaihi wasallama yawon bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza mata fi sadri gadat kadamahu fi manzon Allah inna tafiya akan doron dutse to wato akan ga alamun kafan manzon Allah wannan ana maka ishara wai yanda dutse take ladabi da tawadu yau manzon Allah shi ta wurin da na'in manzon Allah ta gada sai ta yi kudu'i ta yi istihari ga manzon Allah ta kaskantar da kai abin mamaki idan ko manzon Allah ya taka rairayi ko da rairayin nan ya kai toka laushi to yakan dunkule ne saboda kare kura ya tashi a kawai sai na Rasulullahi to in ka dauka da dutse da wannan yakin duk suna kawo ne suna girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa anna ikahu sallallahu alaihi wa sallama la sha'ara alaihi qala al qurtubi imam qurtubi yace cikin manzon Allah baya ga kayinsa da gejin sa babu wani gashi a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa annahu alaihi salatu wassalamu كان يبلغ صوته وسمعه ما لا يبلغ صوت غيره manzan Allah sautin manzan Allah da bin manzan Allah yana isa gurin da sautin wani manzan Allah da bin wani manzan Allah baya isa wannan gurin sai za ka ji ana zaune a garin Madina aka ji ƙara sahabbai suka tashi suka ji suka tashi suka yi wata kuka za su je gurin wannan gurin suna bisantan gurin sai ga manzan Allah har ya je ya dawo manzan Allah na cewa ku goma ku goma lan duwa lan duwa sallallahu alaihi wasallam haka sautin manzan Allah na isa gurin da baya isa aka ce sautin manzan Allah wata rana wani sami manzan Allah yana can gurin kabilan bari gana amma manzan Allah yana cewa idrisu annabi ya hukumi bari ne sabai ni ki tunda ba manzan Allah manzan Allah na idrisu ku zauna ku zauna yana can jeji yana kabilan bari gana yana jin manzan Allah na cewa idrisu idrisu ku zauna ku zauna shi ma zai ne ku ya zauna ku zauna ku zauna Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kana wa annahu kana la kana tanamu aynuhu wa la yanamu qalbuhu manzan Allah kasance daga cikin zuciya nasa idanuwan da ya buɗe bacci amma wato zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya bacci shi yasa wani mai tabbata manzon Allah yana cewa mashi ku taqallu sai ku tabassumu nawu wal itba'u ya rasulullah ita tafiyan manzon Allah taqallu ne dariyar manzon Allah murmushi ne nawu wal itba'u baccin manzon Allah su ma ne ma'ana su ma irin da zai yi yana da idanun da kawai salamu alaihi wala yanamu qalbuhu wato idanun manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ke bacci wato zuciyar manzan Allah bai bacci menene sirrin rashin baccin zuciyar manzan Allah domin shi manzan Allah domin a nuna maka jawabul umuri wa shuhudi lillahi kullum na cikin mudal adu adan billahi ne manzan Allah bai taba samun al-intiqai an mudal adu adan billahi walau da kikatan wahida ko saboda manzan Allah bai taba yanke shuhudin halarar ubangiji ba saboda dama ana shuhudin halarar ubangiji ne da zuciya ba da ciki ba ya sa mata in yi abitu inda rabbi kai ku ne wasu kini ina kwana gurin ubangiji na amma gashi ana ganin kullum a madina yake kwana amma ya ce na kwana a gurin Allah to da me yake kwana a gurin Allah da zuciyar da kenan ashe zuciyar manzon Allah ba ta taɓa yankewa game da mushahadar Allah walau tarfata ainin ba sallallahu alaihi wa sallama wa annahu ma tasa'aba qattun manzon Allah bai taɓa amma ba ko da dai dama an ce at-tasa'ub min ash-shaytan amma daga shaytan ne إذا كان إذا تساءل أحدكم فاتبعه وليقل أعوذ بالله إن كان أما كتوجب أشيك فشيء أعوذ بالله لأن التساؤل من الشيطان تجد جواته شيء التساؤل أما عن الشيطان شيء ما أنت جاوى لك الله من تساءل من حدث فليقل الحمد لله فشيء الحمد لله لجيبا كيسير رحمك الله لتبكى سيحجبكم الله ويجري بالكم haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda attishawa daga Allah yake shi yasa manzo Allah yana zuwa duniya abin da yake na attishawa شمتته الأملاك إذ ودأته وشفرنا بقولها الشفاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم ما احتلم خط من ذن ألا بسد مبركبة إن مبركبة من أدب دين شعوة دين يكن مبركبة كان لا يرى شيئا في نومه إلا جاء مثل فلك السبب duk abin da annabi ya gani a mabarki sai wannan abin ya zo misalin hasken asbani karara dama na daga cikin abin da ta fara wahayi da shi a ru'yar sadiqa mabarki na gaskiya dama an ce shi wani yanki ne daga cikin yankin annabta sallallahu alaihi wa sallam wa kadhalika al-anbiya wa kuma annabawa ba sa yi mabarki wa anna arqahu sallallahu alaihi wa sallam kana atyaba min al-miski cewa ziban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi al-miski dan shi shi za aka ce manzon Allah ba ma ya tsaya yana shafa turare saboda shi kai shi ji manzon Allah ba ya wada da turare wa kan lu'lu'ul mabnuni wal misku alquhu fa mithla rasulullahi lam yahdam al sallallahu alaihi wa sallam shi za aka ce ummu sulaimi ma ta hanu sunni ma kin da manzon Allah wata rana manzon Allah ya yi baccin rana ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam indana sai manzon Allah wannan ƙara nan ba ƙara na bane bane ƙara na kailula ne manzon Allah ya yi baccin rana a gurin mu yace sai na ga mabiya na ummu sulaimi ta dauko falla tana taron zuban sayyidina rasulullahi manzon Allah na farkawa ce na za ta tunani bi haza bai zafi da wannan yace muna sanya shi a cikin tarare da wuri ya kai shi Imam Ibn Bahani yace ita ummu sulaimi wato muharramar nan dan Allah sai da hanyar shayarwa kan hawan mai suka ya kawo suka cikin hadisi kamar da suke yi sallallahu alaihi wa sallam to shehu yake idan zufan manzon Allah ya fito a kan fiskan manzon Allah lawan fiskan manzon Allah azharar launi ne sallallahu alaihi wa sallam irin wannan fiskan manzon Allah azharar launi ta to idan wannan almiski wato wannan zufan manzon Allah wanda yake kallu ulul maknunin nan ya fito ya haɗu da hasken fiskan manzon Allah sai daga ya kara wa fiskan manzan Allah ya kawo wakal lu'lu al maknuni wal misku artuhu hadith rasulullah ila ibn hadam sallallahu alaihi wasallam rawahu abu na'im wa ghayruhu abu na'im da maka mantan su suka rubuta wannan hadith وأنه إذا مشى مع الطويل قاله صلى الله عليه وسلم إما زن ألا لا تفيا لمتم بالقول ومن زن ألا يكن فيه النمو بالقول صلى الله عليه وسلم ita cewa shi a kan manzan Allah ne ta bi tawilil ba'in wala bi kafirin mudarrin manzan Allah ghayru mushaddari amma wa ma zalika wa lam yumaji bi adin yusab ila qul illa qala sallallahu alaihi wa sallam duk wani mutum bai tsawo duk tsawon ka in ka zo tafiya da manzan Allah to sai an rage maka tsoka da waka manzan Allah idan kuma kai gajere ne za ka tafiya da manzan Allah sai an dan tsago tsawon ka kadan yanda dai dole in dai kuna zaune ko kuna tafi annabi za a fara an gaka da mahalli kowa sallallahu alaihi wa sallama وأنه لم يقع له جلد على الأرض فأعتقد أن من الله كافا أدورا أصابا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا أوتي له جلد في شمس ولا قمر فأعتقد أن من الله صلى الله عليه وسلم في شمس في حتى الرانا با لا يمشي بنا ولا في قمر فوق مسجون وتولى للجري لأنه نور صلى الله عليه وسلم me yasa ba a ganin hasken manzon Allah wato ba a ganin inuwar manzon Allah cikin rana da wata لأنه مرتدي في أسيره أطيب وبايع أبدا أسير لما أكل أنا لو أنزل مرتدي لك أسير من ذا الله من نور نور البلوغ تفرع مو أبن يبدأ أكل بني إنه مؤدورا كذا هو تو أجسام كثيفة شكو من ذا الله جسم لطيفة نورانية روحانية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنه لم يقع على ثيابه ذباب قط وده بيتبقى سوفاء كان صفاف من ذا الله وجند من ذا الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يمتص دمه البعود كما ثورو بي تبت جيزا من ذن الله يا أوكي زنين جيكم من ذن الله أجوان أبي ماماتي صلى الله عليه وسلم قال هو الفقر الرازي إمام فقر الدين الرازي شيء أمسوان وأنه ما أذاب الأمر كما قربة أبوان إياتي بي تبت جيكم من ذن الله دون أبو نفس أنت صلى الله عليه وسلم بايت أبنت كما ذن الله صلى الله عليه وسلم قال ابن سيرين وغيره وان الفعل حقيقته عند مبعثه صلى الله عليه وسلم كمن قطع استراق السمع cewa bokaye sun ninke kasuwar su ta kare lokacin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun ma daga aiwuwar manzon Allah wa anna kunna naqudu min hana qa'ida lisani fa man yastani al'an yillahu shihaba raqada lokacin nan imam al-buzairi da yake cewa wal jinnu tahtibu wal anwaru qati'atun wal haqu yadharu min ma'nan wa min kalamin أنبوب تنبو فإيلال البشائي لم تسمع وباركة الأنزال لم تسمي من بعد ما آيلوا في صدق من شعب منكدة وسط ما في الأرض من سنم حتى بدا عن طريق الوعي منعزم من الشياطين يكفو إثر منعزم إذ إمام بوزيري كذلك سبحان شغلا wato yadda aka yanke sauraron da wato boka ya suke gurawa da musu musu asarar samaniya saboda samun jin na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama وأنه صلى الله عليه وسلم أوتي بالبراق ليلة الإسراء مسرجا ملجما من ذا ألا أنزو مسد براقا در الإسراء مسرجا كارد سدي ملجما كارد بالذال وكانت الأنبياء تركبه بريان أنبا وسنا أو واتو براقا سرارا وأنا سنا أو براقا بابو جيبا للذال شيخنا لوكتين لا تكاو براقا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كإسرائيل شيء زي زي زي رسول الله yana rike da lizamin wannan buraka ga nan mika'il yana rike da siddin wannan buraka na manzon Allah shi kuma jibrilu yana rike da wato rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wato wannan ne wuce da ake ce mana wa hujjabu wal amlaku malaiku su ne hujjabu in an ce hujjabu su ne wato su rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne zage zagen manzan Allah su ne baradan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce buraka manzan Allah ya hauki buraka da yayi tutu aka ce jibril ya kalli da buraka nan yake kun ya buraku wallahi ma rakibaka khalqul akramu alallahi min muhammadin ka mutu ya buraka wallahi babu wani halittar Allah da ya taba hawanka wanda ya kai manzan Allah aka ce da jibril ya tsawo buraka ta tonan buraka aka ce yana zubar da wato zuba ta goshinsa aka ce ya sunkuya ya zauna manzan Allah ya aukar sa jibril ya rike manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rike manzan Allah Rafi'u yana rike da siddin wannan buraka shi kuma Mika'il na rike da wannan littafin buraka aka tafi zuwa ga baitul maqdis Isra'i kenan sallallahu alaihi wasallam wa kana al anbiya'u alaihi salatu wassalam takabu uyanan annaba kuma sun hau buraka ne wato tsirara ba su ji babu linzami وأنه أسر به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأرد به إلى المحل الأعلى فقال صلى الله عليه وسلم أني إسرائي فمن الكبراء كل الإسراء هو المشي ليلا تبيع للدري شين الإسراء سيدة كثير من إسرائيل نعزها مازال أبكين أنا كما أمي للدري كما يجد الدرن صلى الله عليه وسلم يجب في أزواج بيت المسجد كان فلسطين كنا وأن إياه تبيع تبيع وضع غداني أجيب gawan ma gawan wata guda ne ake yi amma mazan Allah ya je cikin dare ɗaya ya dawo cikin dare ɗaya kai har ma an ƙara an tafi duniyan sama wanda daga sama ta ɗaya zuwa sama daga wannan duniyan zuwa sama ta ɗaya akwai tafiyan shekara dubu ɗari biyar haka aka kaurin sanarin samaniya ta kai kimanin kaurin shekara dubu ɗari biyar haka wannan sabai guda bakwai ɗin manzan Allah ya ƙetara yi wannan tafiyar wanda iya lissafin da malamai suke cewa shine iya da kan da su muta amma daga rabu daga mutawa ya tafi wannan hijaban babu wanda ya san adadin shekarun da ake yankewa zuwa gwamnati tafiya amma manzon Allah ya yi shi ne tsaraita min haramin laylan ila haramin kama qara al-badr fi dajin min al-zulali wa bi tatarqa ila an nilta manzilatan min qaba qawsayn lam tudrak wa lam turani sallallahu alaihi wa sallama yace wannan fatatin da manzon Allah yayi daga haramun lahi zuwa ga harmul maqdisi daga nan zuwa sama ta dai har ta bakwai har aka ji aka dawo aka dawo hijira da gwaye ba har gari bai waye ba lokacin nan Allah ya dawo ya yi sallar asuba a cikin garin Madina tare da sahabbai yadda ana fitowa ana faɗa Abu Jahl da mutum na baka yace ka ji abin da wannan mutum yake faɗa ni yau daman kai ne mai zaggata shi kai ne wallazi da abin sirri wanda daga bihi to yau ko kai ne sai ka kare kashi yace faɗa ne yace yace wai ya tafi baitul maqdis a yau da daddare ya dawo wanda tafiyar da ake sai an yi wata ana tafiya sai an yi wata ana dawowa ka rafka mutum da cikin wata guda ga shi har yanzu ba dawo ba shi ya je wai a dare ya dawo irin na abubuwan ya ce da ya ce min ya je hasarin samaniya ma wallahi da kan zarka shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da Allah ya wani Isra'il nan an Isra'u al-bashir da yake nan shine na an tsara sai kuma awa ba radani wal hubbi adan bi jaddati al-alamin shine kibra ke jama'a tsara فراطيبه وهنا وكتل قربه عظيم سياقا والغرام بلائي وكل وإله هو برهام مسلم بأحمد خير الناس أي بهائي صلى الله عليه وسلم فأولى إسرائيل نراد وأولد به إلى المحل الأعلى كما أتى أولى من ذنب ألا زوى كمحل نموذج أو كذا هي سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله daga nan kuma sai aka tafi da manzan Allah ila al-mahalli al-a'la shine al-mi'raj dinan in an ce isra'i shine daga baitullahi harami zuwa baitul maqdis in an ce mi'raj shine daga sama ta daya zuwa wato har duniya sama da manzan Allah ya je shine sai fa karkaru ne kan anbiya'u ya sana anna Allah wa la hasana'u lam tawqa fi ulaka wa kan halatan min qawluna kuma sana'u ya rasulullah kadin da za a kai kuna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato a sama ta bakwai can aka fi gurin da ba kowa ba wai dan Allah yana tambari a'a matsayin manzon Allah ne shi sai akan za a gane shi ai aka da Musa an gane da shi na rusa sura Sinai sallallahu alaihi wasallam wa arahu min ayatihi al-kubra kuma Allah ya nuna wa manzon Allah min ayatihi al-kubra dama aka ce yin miyahu min ayatihi al-kubra inna huwa samiul qadir domin mu nuna wa manzon Allah wannan bidin ba tana nuni bane min al-ibtida'i kamar yadda wani wanda bai san gabar da min ayati ne wato daga ayoyinmu ma'ana wato akwai wani abu daga cikin na gabo yanzu Allah kenan a'a jinuri ya min ayati al-kubra domin mu nuna masa ayoyinmu masu girma baki daya wa hatta wa hafiza usul iraj hatta ma zaga al-basar wa ma naga kuma Allah ya kiyaye manzon Allah an iraji cewa ma zaga al-basar wa ma naga idan manzon Allah ma za da bai karkace ba ma'ana ma mala wa ma da kuma bai yi tagawa ba ma'ana lokacin da hadda ta ce fakana ga ba sosai au adna kenan lokacin da manzon Allah ya je kusa da ubangiji subhanahu wataala suka yi munajati wa azar al anbiya lahum alayhi salatu wassalam wa salla bihim wa bil malaikati imaman Allah ya halatto da annabawa a cikin baitul maqdis a Falastini sun yi sallah manzon Allah ya musu sallah تقدم فرسول الله كالفتى تقفت يا رسول الله جبريل يتي يا أوكا لا أتي النبي آدم يجري إذا ولا سلم wato manzon Allah ya ce na ɗauka Jibril ya ce annabi Adam ya sallah ko babana annabi Ibrahim ko annabi Musa ya ce sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga Jibril ya kamo Haruna ya kai ni gaba ya ce ni zan ja wannan sallah manzon Allah ya yi sallah wa annabawa raka'a biyu bayan an gama sallah kowanne annabi ya tashi ya godiya wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala irin bai wanda Allah masa annabi ibrahim yace alhamdulillah alladhi takadani kalilan annabi musa yace alhamdulillah alladhi takadani kalilan kowa ya kawo daga karshe manzon Allah ta yace alhamdulillah alladhi takadani rahmatan lil alamin annabi ibrahim yace ko kun jinda annabi muhammad yace ka rabu baki da sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama سيدنا ابو مسلم على سيدنا مولانا محمد الفاتح الفاتح لنا في الحق وعلى اله حق قدره وكتاب العظيم